الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
yau kwanan wata sha biyu ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya yi daidai da bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wash shaitan wallafar ash-sheikh wahid abdussalam bali hafizahu Allah ta'ala yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata muna nan dai a cikin al-faslul khamis fasali na biyar a mun gangaro gabar da malin ke mana bayani game da madakhilu shaitan shi ne hanyoyin da shaɗan yakan shiga wa ɗan adam domin halakar da shi wanda malin yana lissafo mana su ne a mun karanta na ɗaya na biyu mana kan na uku wanda muke kanta shi ne hubbun duniya ma'ana son duniya kuma mun tsaya ne a daidai maganar malin alhassan albasari maganar malin alhassan albasari inda yake cewa والله لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه من كرن تنام وجنزام تاشا مغانا تاسا تقبا ما ليتي وقال الحسن حكا نشيدي babban malamin tabi'ai alhassan ibn abi alhassan albasari alaihi rahmatullah ya ƙara cewa la takhruj nafsu ibn adam min ad-dunya illa bi hasaratin thalath ya ce ran ɗan adam ba za ta fita daga wannan duniya ba ma'ana mutum ba zai mutu ba illa bi hasaratin salat fati sai mutum ya mutu ya fita da wasu hasarori guda uku wanda bai iya cin musu ba hasara ta farko yace annahu lam yashba mimma jama'a mutum ba zai iya ƙoshi ya gamsu da abin da ya tara ba iya abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka na dukiya da ka tara to ba za ka iya ƙoshi da su ba za ka kana buƙatar wasu sannan abin da ma kake da shi ɗin wasu da yawa daga cikinsu ba kama iya cin musu ba ba kama iya amfanuwa da su ba wani abin lokacin da ka same shi lokacin za ka bar duniya ba haka ba ne? to kaga ashe da yawa daga cikin abin da mutum ya tara ba zai iya ƙoshi da shi ba to mutum zai fita da wannan takaicin da baƙin ciki a cikin zuciyarsa wannan duk dan adam haka yake na biyu walam yudrik ma ammala na biyu kuma mutum zai fitar daga duniya bai riski abin da ya burata ba burace buracen da ke cikin zuciyarka abubuwan da ka ajiye a cikin zuciyarka na burace buracenka da tanade tanadenka babu wani dan adam da ya fita daga duniya burinsa a cike gaba daya duk wani buri da kake da shi ka cika shi za a samu wani dan adam ɗin ku anya babu shi e zaka kana da buri da yawa da kake so ka cimma to amma dai wanda Allah madaukakin sarki ya ga dama ya kaddara zaka iya cin masa ɗaya ne biyu ne uku zaka ka iya kaiwa zuwa gare su amma akwai da dama a cikin zuciyarka wanda kana so ba za ka kai zuwa gare su ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace law kana libni adama wadiyan min zahabin inda a ce Allah madaukakin sarki zai ba wa dan adam wadi a ce wani katon rami ko wani katon fage ko fili da ke tsakanin duwatsu cike da zinari da azurfa a ce naka ne guda biyu mukaddara mu ce kamar cikin masallacin na duk zinare ne duk gwalle a ce din naka ne guda biyu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce da dan adam ya burace ya samu na uku ba haka bane haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce da sai dan adam ya rinka buri ya samu guda uku na uku kai yanzu da kake da naira 100 buri kake ka samu 200 mai miliyan biyu buri yake samu miliyan hudu mai biliyan biyu buri yake samu biliyan hudu mai tiriliyan biyu buri yake samu tiriliyan hudu haka haka babu wani ɗan adam da yake ji abin da yake da shi ya ishe shi Eh, akwai buri wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam sai dai wanda Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi ya taƙaita burin nasa sai kaga ya samu rabauta sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ba mala'a jawfin ni adama illa tarab babu abin da ke iya cike cikin ɗan adam ɗan adam bai ji ya gamsu sai lokacin da ya ji shi a ƙarƙashin ƙasa ya mutu kenan ma'ana ƙasa ce kawai za ta shiga cikin bakin ɗan adam ta cika cikinsa tab sai ji ya gamsu amma ba burin duniya ba Allah subhanahu wata'ala ya samu dace ya uku na uku yace walam yuhsini zada lima yuqaddimu alayhi abu na uku kuma sai dan adam ya fita daga duniya zaka ga bai kyautata guziri sakamakon abin da yake tinkara yake gabata zuwa gare shi ba ita ce mutuwa eh da wahala kaga duk abin da mutum yake so ya cimma na ƙoƙarin samun lahira ko haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki lami lafiya ya cin masa da wahala sai ka samu ya ɗan zami a can wajen ya ɗan kauce a can wajen can wajen an ɗan samu matsala dole ne sai an samu waɗannan abubuwa kyakkyawan guzurin da ya kamata a ce mutum ya samu saboda abin da yake tinkara wanda ya san babu makawa sai ya kai zuwa gare shi ita ce mutuwa to da wahala kaga mutum ya kyautata shi yadda ya ga dama malam alhassan albasiri ce duk dan adam ya fita daga duniya da waɗannan hasarori guda uku Allah madaukakin sarki ya kiyaye amin wa qala abu sulaiman malaiti abu sulaiman yake cewa la yasbiru an shahawati dunya babu wanda ke iya yin hakuri daga sha'awoyin da suke cikin duniya ya iya hakuri ya danne zuciyarsa illa man kana fi qalbihi ma yashghaluhu bil akhirati sai wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai abin da yake shagaltar da shi da lahira akwai abin da yake ɗauke hankalinsa daga duniyar nan ya kai shi zuwa ga lahira to wannan shi kaɗai ne kake samu yana taƙaita sha'awoyinsa na duniya amma duk ɗan adam za ka samu sha'awoyin duniya su suka masa katutu a cikin zuciya wanda za ka samu shi bai shiga cikin wannan tsarin ba wanda shi ne tunanin lahira ya fi kullum abin da yake tunani makomarsa yanzu nan da kowane lokaci zai iya mutuwa idan ya mutu ga irin hisabin da zai fuskanta ga irin a kwanciyar kabari yadda take ga irin hisabi yadda yake ga irin abu tuna waɗannan abubuwan to sai kaga duk abubuwan na duniya na sha'awa-sha'awan duniya yana yin ƙasa-ƙasa a cikin zuciyarsa me dalili dan ya san galibi in ya biye musu za su kai shi ne su aje shi su baro shi su raba shi da wancan wajen da yake tunanin shi ne lahira yace to duk wanda kaga ya samu fita daga cikin wannan matsi to yayi ya sanya wa kansa tunanin lahira ne wa qala malik ibn dinarin malik ibn dinar yake cewa istalahna ala hubbi dunya yace istalahna mun yi mun yi sulhu istalaha daga as-sulhu ne in aka ce aslaha da istalaha kun ga an ƙara lafazin mai an ƙara harafin mai fa'ul ko yawwa to yana nuna cewa sulhun ya kai matuƙa kenan sulhun ya kai matuƙa dan ka'ida a larabci duk kalmar da kaga an ƙara mata wani harfi yana nuni da cewa ma'anar kalmar ma ta ƙaru suna cewa ziyadatul mabna ta dullu ala ziyadatul ma'ana wai ƙari akan ginin kalma to yana nuni akan ƙari akan ma ma'anar kalmar aslaha istalaha istalahana ala hubbid duniya sai mun yi sulhu mun yarjejeniya a tsakaninmu akan son duniya fala ya amur ba'duna ba'dan ta yadda shashinmu ba zai umarci shashinmu da wani abu bane alkhairi wala yanha ba'duna ba'dan hakanan sashinmu ba zai hana sashinmu ba akan wani abu na shari eh kawai kowa zai ba kowa ya sharholiyarsa shine sulhun da suka yi kansa akan san duniya ma'ana duk wanda zai so duniya to dole sai ya kauce wa Allah madaukakin sarki to saboda haka tunda sun yarjejeniya akan za su so duniya to kaga babu ruwan kowa da kowa kenan eh kamar yadda wasu suke gani zai cewa kowa a bashi abin da ya ga dama kawai kada ka takura wa kowa kada shiga kada ka shiga rayuwar kowa wanda zai sata ka bashi ya sata sa wanda zai nemi mata ka bashi nemi matansa wanda zai shaye shaye ka bashi shaye shayen sa babu ruwanka kada ka sa kowa ido idan ka kira mutum kai mai nasiha sai a ce ka sa masa ido kun ga wannan rayuwar yahudawa kenan kanu la yatana hauna am munkarin fa aluhu wallahi ba rayuwar al'ummar annabi muhammad bace sallallahu alaihi wasallam ita rayuwa annabi al'ummar annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yadda Allah ya dora ta shine kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas saboda me ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar shi sa muka samu khairiyya din da muka samu Allah ya ce ku ne mafifitan duk wata al'umma duk kowace irin al'umma ce ta wannan annabi Allah ya ce mun fita amma ba wai kawai saboda mu bane muka fita sai Allah ya ce saboda muna umarni da kyakkyawa ne muna hani daga mummuna inda zamu daina fa shikenan watan kariya ta ban mu kenan ina ba ta an fahimta saboda ka dole ne mu rinka umarni da kyakkyawa gargwadon iyawarka kai iya inda zaka iya yi a zage ka a gabakin ka a ci mutuncin ka wanda dama haka hanyar take kada ka taba dauka cewa zaka yi gyara baka zauna lafiya wani yace ai baya so a zage shi to wallahi ka kuma gefe kawai kada kada ka shiga cikin masu gyara eh amma inda zaka shiga cikin almuslihuna kun san akwai as-salihuna akwai almuslihuna as-salihuna sune gyararru su akan kansu su kuma al-muslihuna bayan sun gyara kuma suna gyarawa to ne kake so ka zama salihu ko muslihu ina fata an fahimta to ka kasance daga cikin muslihuna ba salihuna ba ina fata an gane saboda haka in dai zaka yi gyara dan uwa ka sani cewa kana cikin hanyar da za a zage ka a cikin mutuncinka a yi ma kazafi a yi ma shari komai sai an dauko an yaba maka amma haka hanyar take wanda suka fi kowa daraja akan hanyar su ba an musu su ne annabawan Allah da manzanninsa ba a musu ƙazafi ba ba a musu shari ba amma da ke su wasu ma kashe su akai akan hanyar to kai kai haƙuri kawai ka ci gaba da iya abin da zaka iya abin da yafi ƙarfin ka kuma sai ka Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ya sa mu dace amin yace to haka muka yi cewa kada sashin mai ya hana ko sashin wani abu na sharri kada kuma sashin mai umarci wani sashi da wani abu na alkhairi yace wala yad'una Allah ala hada amma kada Allah ya ban mu akan irin wannan muguwar ɗabi'ar sai ce falaita shi'iri ina ma dai na sani wannan ibara ce da take amfani da ita wajen nuna shauƙin sanin wani abu ko kuma kaiwa zuwa ga wani abu zuwa ga wani abu shi'iri anan wajen al'ilmu kenan falaita shi'iri ina ma a ce na sani ayi azabillahi yanzilu alaina idan muka zauna a haka wacce irin azabar Allah ta sauka akan mu a ce mana zauna a haka ba wanda yake umartar wani da wani abin alkhairi ba wanda yake hana wani abu da wani abu na sharri kowa zai abin da ya ga dama yace to in muka zauna aka wacce irin azabar Allah muke tsammani ya ta soka akan mu ba wanda ya sani sai shi Allah madaukakin sarki ba haka bane yan uwa haka ne lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryama zalika bima asaw wa kanu ya'tadun sai Allah ya ce me kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu Allah madaukakin sarki yake cewa lu'inal ladina kafaru Allah an tsinewa waɗanda suka kafarta ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam akan harshen Annabi Isa da harshen Annabi Dawud alaihi masallatu alaihi masallatu wassalam an tsine musu albarka sai Allah madaukakin sarki ce zalika bima asaw hakan ya faru sakamakon sabawa Allah da suke wa kanu ya atadunu da ketare iyaka da suke sannan abu na biyu kanu la yatanahawna an munkari ba su hana munkari irin wannan abin shi suke yi to kuma yadda na sha bayani a baya cewa yadda Allah madaukakin sarki tsine musu albarka sakamakon wancan aikin da suke yi idan wannan al'umma ta irin wannan aikin su ma su fuskanci irin wannan tsinuwar Allah madaukakin sarki kiyaye shi sa di yadda za a yi uwa cikin al'umma wallahi kada a rasa masu gyara di yadda za a yi a unguwa a gida a layi a gari kada a rasa masu gyara yan uwa di yadda za a yi a samu mutum biyu uku hudu wanda suke iya suke da jara'a suke da ƙarfin hali da za su iya gyara su faɗi gaskiya duk wani bakin jini da za su shiga su shiga ciki amma daga lokacin da aka rasa masu gyara kowa ya cewa kawai naɗe hannunsa ba na so a zage ni ba na so a gaba ƙina ba na so a yi man kaza da sauransu to shi kenan al'umma wallahi ta shiga uku Allah ya kiyaye wa qala ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala imam ash-shafi'i Allah ya masa rahama yace ad-dunya daru mudhillatu ya ce ita duniyar da muke ganin ta gida ne na ƙasƙanci umararuha ilal kharabi sa'irun duk abubuwan da aka gina a cikinta aka raya ta da su na gine-gine dogayen gine-gine da gidaje da kaza da kaza ya ce ilal kharabi sa'irun ƙarshensu mi za su rugujewa za su da lalacewa ƙarshensu kenan za a ga lalacewa za su ko rugujewa za su wasakinuha ilal quburi za'irun mazaunan cikinta kuma mutane da muke zaune a cikinta ƙarshe ina ne makomanmu makabarta shi ne kaburbura za mu ziyarta eh ba ziyartawa ka tashi da kafa ka ba dauka ka za a je a kai ka a aje kuma a dawo ba za ka ardawa ba shi kenan ka zama dan gida a can karshen mu kenan yace shamluha alal alal alal firqati mawqufun duk wata haduwa da akai a duniya karshe matsayinta shine me rabuwa ce duk wata haduwa da akai a duniya sai an rabu ko haduwa ta alkhairi ko haduwa ta sharri karshe sai an rabu ko dai mutuwa ta raba ko rabuwar gangan jiki ba rabuwa ta gaba ɗaya ba ni na tashi daga nan na kuma can kai kuma ka tashi daga nan ka kuma can amma dai sai an rabu babu wata haɗuwa da take ɗorewa har abada babu ita sai an rabu rabuwa ta jiki sai dai kuma idan kun yi aikin alkhairi to alahira sai Allah madaukakin sarki ya ƙara haɗa ku Allah ya haɗa mu akan alkhairi wa ginaha ila al-faqr masrufun wadatuwar duniya ƙarshe zaka ga tana juyewa ta koma me ta kuma talauci wadatuwar duniya da mutum zai samu na duniya ƙarshenta shine za ka ga ta juya zuwa talauci zuwa babu ko dai babu na zahiri wanda za ka rasa abin a duniya ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya karɓe ka kai idan ya karɓe ka kai ina abin da ka tara babu yanzu ba naka bane ba fa ba naka bane abin da na sha buga mana misali daga lokacin da aka ce ka rasu kana gidanka kama ɗauke ka aje aka kai kabari abin ne ka duk wannan gidajen da ka tara da filaye da kadarori wallahi babu ɗaya da yake naka a lokacin babu ɗaya da yake naka ko da lokacin da kake da rai kai wasiya kace a bada wani abu ga wani da wani da kazar ka mutu sai aka duba sai aka ga abinda kace a bayar din nan ya wuce 1 over 3 shine sulusi sai shari'a ta ce ai ba naka bane baka isa ba sai a dauki 1 over 3 ne iya abinda kace a bayar sai a bayar sauran sai a dawo da shi akwai masu shi na magada ne kai yanzu ba naka bane baka da ikon tasarrufi da shi shi sai sai ga tun kana kwance tun kana kwance wani ake fara rigima akan dukiyarka wani yana cewa wallahi fili na waje kaza na wani gidaje na kaza na waje kaza na wani haka haka ina sauraron ina sauraron wani malami ran a sunna tv yake bada labari yake cewa wani bawan Allah ya rasu mai kudi ne akwai yana da kadurori sun kai na biliyan hudu biliyan hudu amma yana mutuwa matarsa amarya duk abin da ya mallaka na bankinsu sai ta transfer babu ko sisi zero account shi ne ce to wannan wani irin renin hankali ne a ce mutumin da yake da dukiya ta kai ta biliyan hudu na kadara a ce account ɗinsa zero da Allah za ta yi yanzu dukkanin mana da Allah da wahala an kana da yanzu misali a ce kana da kadara ba kawai ta dubu ɗari biyar da wahala ka ga ziranka account account ɗinka zero da wahala to wannan fa tun fa kamun aje a kai shi ne fa tun kamun aje a kai shi yake bada labarin ta dauwaye ta sauri ta san fin dinsa ta taran su fe kudin sa gaba ɗaya zuwa kamar dinsa kaga ba ba tashi take ba wannan hali zai shiga wannan bala'i zai shiga wata masifa zai shiga kwanciyar kabari mala'ikun da babu ruwanta kudin da ya tara ta halak ne ta haram ne wani ya kashe me ya samu babu ruwanta ta kwashi wallahi dukkanin ma kai din da kake ganin ka ba kowa bane kana gani kana da dan babur din hawa kana da dan jarinka a kasuwa kana da dan kaza wallahi kana mutuwa wasu za su fara rigima akan abubuwanka Allah kai da kake gani ba kowa bane subha'u kana da aure ko baka da aure wani kana mutuwa zai ce mashin ɗinka yake so ba haka bane wani ya ce wallahi shi hulanka ba yake so wani ya ce kayanka yake so wani ya ce kaza haka za a yi ta rigima fa akan abubuwanka yanzu tu duk ina ruwansu da abin da ya shafi kwanciyarka a cikin kabari ba abin da ya shafe su to kai za ka tsaya ka gina taka rayuwar idan suna waccan rigimar idan ka yi aikin alkhairi aka saka a cikin kabari babu ruwanka e babu ruwanka insha Allah ta'ala za ka kwanta kwanciya ta cikin nutsuwa da kwanciyar hankali amma saboda Allah a ce duk abubuwan da kai ba na daidai bane kuma gashi ane maka wannan abubuwan ya mutum zai karfe kenan babu kanta Allah madaukakin sarki ya samu dace Imam Shafi'i yace al-iktharu fiha i'sarun yace yawai yawaitawa a cikin duniya wahala ne duk mutumin da kaga ya samu abu da yawa dukiya da yawa a cikin duniya ya wahala ko bai wahala ba sai ya wahalar da kansa sai yace kuma wal i'saru fiha ya saru amma ka wahala a cikin duniya wajen aikata aikin alkhairi ya sarun wannan kuma sauki ne abin da yake nufi da al-iksaru shine kokarin tara dukiya kokarin tara dukiya a cikin duniya wannan wahala ne idan tara ta din zai baka wahala sannan kuma hisabin da zaka fuskanta akan ta samun ta kashe ta da yadda kai da ita dukkanin sai amma hisabi akan shi amma ka wahala shine al-isar anan wajen kuma fiha a cikin ta wajen bin Allah madaukakin sarki dan duk wanda zai bi Allah madaukakin sarki da ya kamata zai wahala zai sha wahala to sai malai shi kuma wannan yasarun sauki ne zai samu sauki idan idan Allah madaukakin sarki ya kaddara ya mutu sai ce fafza ila Allah ka firgita ka tafi zuwa ga Allah madaukakin sarki warda bi rizqillahi ka yarda da arzikin da Allah madaukakin sarki ya raba ya baka la tatasallaf min dari fana'ika ila dari baqa'ika kada kai kan tafi da gidan ka da gidan wanzuwarka zuwa ga gidan karewarka e kada kai ka ba da jinginar lahirarka ka karɓi gidan duniya ce kada kai wannan fa inna aishaka dhillu za'ilin yace saboda rayuwarka gaba ɗaya wata inuwa ce mai gushewa yadda ka san idan ka zauna a cikin inuwa kuna shan hantsi ana nan ana nan awa ɗaya kawai sai ga rana ta zo wajen sai gonku a cikin rana ba haka bane ba haka rayuwar take gushewa take eh gushewa take kana dan karami zaka girma wata rana sai ka ga babu kai gaba ɗaya wajidarun ma'ilu haka nan rayuwarka wani bango ne da yake karkatowa ma'ana faduwa zai kenan e bango irin misali musamman irin gidajen mu na kasa zaka ga idan ya tsufa sai ga hawan hawan bokarewa yake kamar yadda kasa idan mutum ya girma zai dan rankwafa haka ne to shi ma za ga bangon hawan dan karkacewa yake haka ana nan ana nan sai ga ya tafi ya tafi yake wani lokaci sai ga an samu dama an zo an tada shi an tsire shi to yace bango ne me me me karkacewa ya ce akfir min amalika ka yawaita ayyukanka na alkhairi wa kusir min amalika amma kuma ka takaita burinka injiwa inji imam shafi wannan nasiha ce mai tsada Allah madaukakin sarki ya ba mu iko amfani da ita wa qala ali radiyallahu anhu ali dan abi talib Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yake cewa usikum bi taqwallah sayyidina ali yake mana wasiti yake cewa in ne muku wasici da jin tsoron Allah madaukakin sarki da kiyaye dokokinsa ya ce a wattarki liduniyar tarikaci lakum ina kuma yi muku nasiya da barin duniya a tarikaci lakum wannan duniyar da ko kuna so ko ba kwa so barin ta za ku yi idan kai baka bata ma ita za ta baka in kuntum la tuhibbuna tarkaha ko da ku ba kwa so ko da kun kasance ba kwa san barin ta ita sai ta bar ku al-mabliyatu ajsa al-mabliyatu ajsamakum wa antum turiduna tajdidaha ya ce jikinku gaba ɗaya rididdigewa zai idan aka sa ku a kabari amma kuma ku kuna so ku sabunta ta kullum ita duniya za ku ga yayi yayi ce eh yau tana yayin wani gobe sai ga ta bashi ta kuma kan wani jibi tana yayin wani gata sai ga ta bashi ta kuma kan wani tunda Allah ya ci duniya haka take ba haka bane to ya kamata kai kanka kaiwa kanka karatun ta nutsu ka ga da yanzu lokacin da duniya take akan ka yayin ka ake yi ko saboda kuɗi ko saboda mulki ko saboda ilimi ko saboda abu kaza da ba kai bane da waninka ne yake da irin kudin da kake da shi da wani ne yake da irin mulki ko mukami ko farin jinin ko kaza din da kake da shi yanzu ina yake baya nan to kai ma haka za ta bakka ta kuma kan wani haka ta cita babu ruwanta babu ruwanta ka gama baka gama ba ka tsara baka tsara ba ka shirya baka shirya ba wallahi za ta bakka za ta koma kan wani daban kuma shi ma ta dora masa rawaninsa in ya gama shi ma ta tuɓe shi haka take abubuwanta yace to idan aka saka aka bari jikin ka rididdigewa zai amma kuma kai kullum buri kake kaga ka sabunta duniyarka sai ka ka dawo da ita sabuwa fil fa inna ma mithlukum wa mithluha yace hakika kwatankwacin ku daga tankwacin duniya kama sali qaumin fi safrin kamar wasu mutane ne da suke cikin halin tafiya salaku tariqan da suka bota hanya wa ka'annahum qad qata'uha suna gani hakika sun yanke hanya ma'ana sun kusa kaiwa zuwa ga inda suke bukata sai ce fala tajza'u li bu'siha wa dharra'iha fa innahu ila inqita'in ce saboda haka kada kai raki li bu'siha wa dharra'iha saboda takaici da abubuwan ki da zaka fuskanta a duniya fa'innahu ilan ƙita'in saboda ita duniya yankewa za ta ƙarshenta a yankewa zai wala ta mara huli mata'iha kada kai kuma farin ciki ga jin daɗinta wa na'ma'iha da abubuwan da yake na ni'imominta fa innaha ila zawalin saboda ita duniya karewa za ta tafi ne zuwa karewa yace ajibul li talibid dunya mamakin mai neman duniya wal mautu yatlibuhu shi kuma duniya shi kuma mutuwa tana neman sa yace ina mamakin mutumin da yake ta neman duniya ido rufe shi kuma ga mutuwa tana neman sa ita ma ido rufe yana bin duniya mutuwa tana bin sa wani lokaci sai ya kai ga duniya yana safar duniya shi ma sai mutuwa ta tafke shi ba shikenan ba an gama wa ghafilun wa laysa bimaghfulin anhu ya gafala game da neman lahira ya gafala game da abin da zai kyauta masa rayuwarsa a duniya kawai yake nema amma wa laysa bimaghfulin anhu ita ita mutuwar kuma bata gafala game gare shi ba di yadda ya gafala ga lahira ita mutuwa bata gafala gare shi ba neman sa take kuma da ajalin sa yazo shikenan ya gama wa qad qila shi sa aka ce nasiru ila al-ajali fi kulli lahadatin mawaƙi ke cewa nasiru ilal ajali muna tafiya zuwa ga ajalinmu ne muna gangarawa muna matsawa zuwa ga ajalinmu ne fi kulli lahazatin a dukkanin wani minti da sakan da awa da za su wuce matsawa muke matsawa muke zuwa ga ajalinmu yace wa ayyamuna tamdi kwanakin mu shudewa suke wucewa suke wa hunna marahil kuma marhala marhala ne marhala marhala ne marhalar kankanta marhalar girma marhalar tsufa marhalar mutuwa haka kwanakin mu suke walam ara mithla maut mithla al-maut haqqan ka'annahu yace ni ban ga wani abin da yake na gaskiya na hakika kamar mutuwa ba ce ban gan shi ba ce ka'annahu kai ka ce mutuwa yadda take misalin ta idza ma takhattatu al-amani yubatilu idan burace burace mutun suka tsallake mutuwa sai ga kamar ma ƙarya ce wannan magana ta yi kama da wata magana ta al-imam Hassan al-Basri da yake cewa ma ra'aitu haƙƙan ashbaha bi batilin min al-maut yace ban ga wani abin da yake gaskiya bane haƙiƙa ne amma da yayi kama da abin da yake kamar ba daidai ba kamar abin ba zai yiwu ba kamar mutuwa yanzu dukkanin mun kowa ya da mutuwa amma kalli yadda muke ayyukan mu ka da yadda muke tsare-tsare mu sai ga kamar kuma yadda ayyukan namu suke nuna kamar ba mai da mutuwa ba ba haka bane to shi sa idan kana da burace-burace da yawa a cikin zuciyarka idan ka tsallake buri na ɗaya Allah maɗaukin sarki kai kai ka zuwa gare shi ka cin masa ka tafi buri na biyu ka tafi buri na kaga duk abin da ka ɗauko kana kaiwa zuwa gare sai mutum ya ga kamar ma mutuwa ƙarya ce ba ba gaske bane gashi na ina yawo na gama primary school na yi secondary na shiga jami'a na gama gashi na samu aiki gashi na yi aure to ushe za a mutu sai mutum ya gani kamar ma ba daidai bane shine idza ma takhattatu al-amani batilu idan burace burace mutum suka tsallake mutuwa sai ya dauka kamar mutuwa ma ba daidai bace yace wa ma aqbahat tafriti fi zamani saba yace banga yace bai ga munin sakaci ba irin sakacin da mutum zai lokacin kankantarsa lokacin yarinta lokacin da mutum yake da damar da zai ba Allah madaukakin sarki ya zubar da wannan damar ya ba hanyar shedan yace bai ga sakaci irin wannan ba yace fa kaifa bihi washaybu lirra'si shaghilu ya zaka yi da shi lokacin da furfura ta saka masa kansa kuma a lokacin ya zai yi a lokacin ba shi da irin wancan karfin da yake da shi da yawa abubuwan da yake son yi ma ba zai iya ba abinda yaro ɗan shekara 35 40 zai zo 45 datti da ɗan shekara 70 60 ba zai iya su ba iyamal laili azumin litinin da alhamis haka irin waɗannan abubuwa na ibada yace yace bai ga wani abin da yake mafi sakaci da mutum zai yi wasa da shi ba kamar yayi wasa da lokacin kuruciyarsa yace tarahal min ad-dunya yi kokari ka fita daga cikin duniyar nan bizadin min at-tuqa da guziri na tsoron Allah madaukakin sarki fa umruka ayyam yace dukkanin rayuwarka yan kwanaki ne fa kwanaki ne Allah madaukakin sarki kididdigagu ya irga maka su da kaza da zarar ka gama cin yesu shikenan ka gama yace wa hunna qala'il kuma yan kadan ne eh yan kadan ne shekara 60 ne 70 ne 80 ne shikenan da sun gama shikenan mutun ya tafi وقال الإمام البخاري رحمه الله imam al-bukhari Allah ya masa rama yake cewa igtanim fil faraghi fadla ruku'in fa asa ay yakuna mautuka baghtata baghta yace igtanim kadibaci fil faraghi fadla ruku'in lokacin da kake da dama ragowar rarar ruku'i sallan nafila raka'a biyu kokari kadibace ta lokacin da Allah madaukakin sarki baka daman lafiya kaga wannan sallah raka'a biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace akwai lokacin da za a sa mutun a kabari zai rinka burin a dawo da shi duniya ya sallah raka'a bi tafi masa duniyar da abin da yake cikin ta wallahi yan uwa hadisi ne ingantacce annabi ce za a mutum zai buri ya dawo a dawo da shi duniya ya sallah raka'a bi kawai tafi masa duniya da abin da yake cikin ta saboda a lokacin ba dama ba dama to yanzu kai kuma ga damar ga lafiya ga komai to amma sai gari ya fito rana ta fito ta faɗi baka sallar nafila ko ɗaya ba dama ce Allah madaukakin sarki ya baka shine Imam al-Bukhari yake cewa mutun ya ribaci a raran lokaci da ya samu da koda ruku'i ne ma'ana yayin sallah koda raka'a biyu ne na nafila yace fa asa ayyakuna mautuka bagata baka sani ba mai yiwa mutuwa ya ta zo maka irin mutuwar ba irin mutuwar na tabaga tatal abinda malamai suke cewa mutuwar fuji'a ka fita daga gida lami lafiya sai dai a dawo da gawanka ka tashi lami lafiya kuna hira bari in shiga ban daki na fito sai dai a fito da gawanka mutuwar fuji'a kenan baka shi baka sani ba yace kam min sahihin mata min ghairi saqamin nawa ne daga cikin wanda yake lafiyayye ya mutu ba tare da wani rashin lafiya ba suna da yawa zahabat nafsu husahiyatu falta yace ransa wanda yake lafiyayye babu abin da ya shafe shi na rashin lafiya ya tafi daga jikinsa falta ba tare da ya shirya ba ba tare da ya kimtsa ba wakila aidan hakanan ɗaya daga cikin masu hima yake cewa ala innama duniya ka ahlami na'imin yace saurara ka ji ya kai mai karatu ya koko ya kai mai sauraro yace innama duniya yadda duniya take ka ahlami na'imin wallahi kaman kaman mafarkin mai bacci ne haka duniya take wama khairu aishin la yakunu bida'imin duk wata rayuwa mai dadi ta alkhairi to ba fata kasancewa har abada ba ta kasancewa tutur kana tayinta yadda ka san idan ka kwanta bacci za ka yi mafarkin wani abu mai daɗi kana ciki kawai sai ka farka ba haka ba ne wani lokacin idan kana mafarki ka farka sai ka jirgin ranka ya ɓaci sau da mafarki mai daɗi kana yi a cikin wani yanayi da kake jin daɗinsa ko ka samu arziki ko ka samu wani abu na burinka kawai sai ka zo an tashi ka tashi tashi sai ga ashe ma ba daidai ba ne ashe ba gaske ba ne sai ka jirgin ranka ya ɓaci haka rayuwa take kana cikin wani hali na jin daɗi na walwala sai Allah madaukakin sarki ya dauke wannan kawai sai ka shiga cikin wani hali lokacin da abin ya tafi sai ka rika gani kamar mafarki kake yanzu ka samu mutumin da ya taba yin arziki Allah madaukakin sarki ya bashi arziki ya rike kuɗi masu yawa yanzu kuma sai da mata kau idan yana baka labari sai ya rika ji kamar mafarki ba haka bane shi da kansa yana baka labarin irin abin da ya ce wallahi lokacin nan da kamfani kaza da gidajen waje kaza dinnawa ne yanzu ko gida ɗaya ba shi da shi kai yanzu da baka san abubuwan ba sai ka rinka gani kawai ai kamar abin wani ma sai ka rinka gani kamar ba haka bane shi kansa da yake baka labarin jijiyar kai kamar mafarki yake saboda abin ya riga ya wuce yace ta'ammal idza ma nilta bil bil amsi ladhatan kayi la'akari idan ka samu wani jin dadi a jiya yace fa afnaitaha sai ka karar da wannan jin dadin hal anta illa ka halimin yace ya zaka zamto in ba kamar mai mafarki ba jin daɗin ka shine misalin da na bamu yanzu jiyan da yake nufi shine kai arziki jiya da shekaran jiya da shekaru da suka wuce yanzu kuma arzikin ya tafi ka karar da arzikin sai yanzu kake bada labarin sai zaka zamto sai ka ji kamar mai kamar mai mafarki haka zaka zamto to haka rayuwar duniya take yan uwa yanzu wasu daga cikin abubuwan ka da kake tunawa a baya wallahi sai ka gani kamar mafarki kake kamar ba kai bane haka rayuwar duniya take to shi sa amfani da dama yan uwa yana da matuƙar mahimmanci shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce karibaci abubuwa biyar kafin abubuwa guda biyar daga ciki ya ce karibaci lokacinka kafin shagalarka ta zo karibaci faragarka kafin abin da zai shagaltar da ka yi zo yanzu kana da dama ka tambayi mutane da dama da suka samu dama kuma suka yi wasa da damar yanzu da damar ta kwace wasu irin da na sani suke ciki akwai wanda ya samu kowanne irin dama da za a sashi a makaranta ya hadda alkur'ani ya zama likita ya zama kaza sai wasa da damarsa yanzu babu dama shi yake kokarin ya sa wasu a makaranta yana ta kokawa yana ta yi da su ku zaure ku yi mu ma mun yi da na sanar abin da muke ya wasa da damarsa wani ne damar da an sashi a hanyar kasuwa da zai yi arziki ya gudu yanzu babu wannan damar ɗaya bisa goma dama yake nema mai amfani da ita babu shi sa uwa ko a duniya ko a lahira duk damar da ta zo maka da kai wasa da ita yi kokari ka rike ta dan Allah madaukakin sarki baka san abin da ya shirya maka abin da ya shirya maka a gaba ba wannan damar za ta dawo ko ba za ta dawo baka sani ba Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce wa alam anna hubba dunya idza daga ala alqalbi fataha li shaytani baban akhar ala wa huwa yace hakika san duniya fa idan yayi tsanani a cikin zuciyar bawa ya wuce gona da iyaka sai ya buɗe wa sai shedan ya buɗe wa mutum wata sabuwar kofa shine abinda zamu tashi gobe insha Allah ta'ala gaba ta hudu kenan qulil amali shine dogon buri kuma eh ka san san duniya san duniya kuma shi yake ya fada dogon buri Allah ya mana tsari da su gaba daya abinda muka faɗi ne dai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله